الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشد قوتر جمادا الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya daidai da zuwa a wannan masallaci mai albarka wanda ke karkashin cibiyar umul mu'mini kano domin karanta littafin nan na al'imanu biliyomil akhir wallafar doktor sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 42 a cikin wannan littafi mai albarka kamar yadda muka saba mukan dan yi talhisi ko samari na darasin da ya gabata sannan mu dora darasinmu na ainihin wato 40 da daya wanda wannan zai zama darasi na 42 kenan ko darasi na 41 mun karanta a wato gaba ta tara alfidra ta dullu alal ba'ar inda malam yayi bayani cewa ɗabi'ar ɗan adam tana nuna cewa za a yi tashi bayan an mutu malam ya kawo bayanai da a hankalci za mu fahimci cewa lalle hatta ɗabi'ar ɗan adam matuƙar bata gurɓata ba to ita ma ɗabi'ar tasa tana nuni akan akwai wata rayuwa bayan wannan akwai tashi bayan mutuwa sannan a gaba ta goma malam ya ambata mana wasu daga cikin sunaye da kuma sufofin da wannan rana ta alkiyama take da shi kamar yadda wasu sun zo a cikin alkur'ani sunayen da dama wasu kuma sun zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingatattu na daga cikin ainihin wato sunaye da wannan rana take da su wato akwai ainihin wato alkiyama an ambace ta da wannan suna saboda tsayuwa sannan an ambace ta da ranar ƙarshe saboda babu wata rana da za a sake yi a wannan duniya bayan ita sannan an ambace ta da rana wadda take makusanciya an ambace ta da ranar tashi an ambace ta da ranar kamunga an ambace ta da ranar haduwa an ambace ta da ranar kira an ambace ta da ranar haduwa an ambace ta da gaskiya an ambace ta da ainihin wato ranar hisabi an ambace ta da ranar nadama da, wato da hasara an ambace ta da kuma ranar wato wadda take ita ma gaskiya an ambace ta da ranar fitowa an ambace ta da ranar addini an ambace ta da asa'a lokaci an ambace ta da asaha wato ƙara ko kururuwa an ambace ta damatul kubra musiba mafi girma an ambace ta da gashiya mai lullubewa an ambace ta da furgici mafi girma an ambace ta da ranar bambancewa ranar ainihin wato alfasul an ambace ta da ranar kwankwasa an ambace ta da ranar wato makoma an ambace ta da ranar alkawari an ambace ta da mai afkuwa an ambace ta da alwa'adul haq alkawari na gaskiya an ambace ta da ranar narko an ambace ta da lokaci sananne wannan duk suna daga cikin sunayen da Allah maɗaukakin sarki ya dinga sabuntawa wannan rana saboda girmanta saboda irin abubuwan da ta tattare kamar yadda larabawa idan abu ya zamanto yana da girma to sukan nau'anta masa sunaye daban-daban banda waɗannan sunaye tana da kuma sufofi daga cikin sufarta rana ce mai girma rana ce bakarariya rana ce mai wahala rana ce mai nauyi rana ce mai girma rana ce mai kewayewa waɗannan duk suna daga cikin sufa cikin sufofin wannan rana ta alƙiyama to bayan malam ya yi mana wannan bayani na wasu daga cikin sunaye da sufofi to sai kuma ya shiga wato farkon abin da za a fara fuskanta bayan wannan rana ta riga ta kasance akwai alhashar akwai ahwalu yawmil qiyama akwai ahwalun nas a cikin mabahasi na biyu abubuwa guda uku malam zai karantar da mu abu na farko shine alhashar wato me ake nufi da hashar sannan a ina ne za a yi hashar din ma'ana tattarawa a ina ne kuma za a tattara mutane din tunda Allah madaukakin sarki ya ambace ta da ranar tattarawa ranar haduwa to a ina za a hadu a ina za a tattaru sannan da firgici da tashin hankalin wannan rana duk a cikin wannan mabahasi na biyu za mu ji da kuma halayyar da mutane za su samu kansu a ciki a wannan rana mai girma to abu na farko sai malam ya ɗauki alhashar ɗin ya ce ma'anar alhashar shine jam'ul khala'iq yawmal qiyamati li hisabihim wal qada'u bainahum ko walƙaba'i bainahu wato shine tattara alkhala'iq halittu baki ɗaya yau qiyama a wannan rana ta tsayuwa li hisabihim dan ai musu hisabi wal qada'u bainahum da kuma yin hukunci tsakankanin su Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul an'am wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun Allah ta'ala ya ambace ta da cewa an ya ambata cewa a rana ce wanda za a taru zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda babu wani mai taimako babu wani majibincin al'amari ba wani mai beli kuma bayan Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce ai mana gargadi game da wannan ranar ko za mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa mu yi abin da yake so mu bar abin da baya so a aya cikin suratu yunus Allah ta'ala ya sake cewa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min an-nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i allahi wa ma kanu muhtadin kaga nan ma an ce wa yawma yahshuruhum ranar da zai tattare su ashe akwai ranar taruwa to lalle wannan taruwar shine ana taruwa ne domin ainihin wato ayuwa ainihin wato bayi hisabi akan abin da suka aikata a wannan rayuwar tasu ta duniya sannan aya ta uku Allah ta'ala ya ce wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wato duwatsu Allah ta'ala ya yi faɗi yadda zai yi da su a wurare daban-daban kuma ya caccanza ainihin usulubi game da su duwatsu a wani lokacin ka ce za a tafiyar da su a wani lokacin ka ji an ce za a nike su a wani lokacin ka ji an ce za a sheke su to kamar yadda kake ganin haka alama ce ta mataki mataki ne su kansu wato yanayin ranar tashin alkiyama da to a wannan aya Allah madaukakin sarki ya ce zai tafiyar da duwatsu duk wani dutse da ka sani za a tafiyar da shi to tafiyar da shi din shine za a mutsike shi a narka wato a nike shi ya zama gari a sheke shi Allah ta'ala baya son ya ga wani kwari ko ya ga wani tudu a wannan rana so yake kawai ƙasa ta zama madaidaiciya ba tudu ba kwari wa hasharnahu Allah ya ce bayan yayi wa duwatsu haka an baje su ƙasa ta zama ba tudu ba kwari Allah ta'ala ya ce wa hasharnahu za mu tara su falam nugadir minhum ahada kuma ba wanda za a bai kowa sai ya hallara a wannan gurin wani guri ne Allah ta'ala a cikin suratul qaf yace yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a zalika hashrun alaina yasir ran da kasa za ta ciccece ta tsatsage mutane su dinga fitowa da gaggawa Allah ta'ala ya ce hashrun wannan taro ne haduwa ce alaina yasir wanda take mai sauki ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya sake faɗa cikin suratul an'am wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna bil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun Allah ta'ala ya ce babu wata halitta da take tafiya a ban kasa babu wata halitta ta tsuntsu da ke tashi sama da fukafukai face al'ummomi ne halittu ne irin ku Allah ta'ala ya ce ba mi bar wani abu bisa sakaci a cikin launin mahfuz ba komai mun rubuce shi sannan zuwa ga ubangijinsu yuhsharun ake tattara su sannan aya ta karshe da malam ya kawo shine wa idal wuhushu hushirat wannan aya tana nuna ashe ba mutane kadai za a tattare ba ba aljanu kadai za a tattare ba har da dabbobi dabbobin da na gida har da na dawa ma ka ji wa idal wuhushu dabbobin daji hushirat su ma suna cikin mahashar din gaba da wannan shine inda muka tsaya satin da ya wuce qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala makanul hashar to ina ne gurin tashi a ina za a tattara mutane ardul mahshar ma'ana ƙasar da za a yi mahshar taron mahshar a tara mutane dallal kitabu was sunna ala dallal kitabu was sunna anna anna ardal mahshar hiya ardu sham alqur'ani sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi nuni a kan cewa ƙasar da za a yi taron nan ƙasar sham a ƙasar sham a nan ne za a yi wannan mahashafin ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا شيني ubangijin da ya fitar da kafirai min ahlil kitabi daga ma'abota littafi yahudawan banin nabi domin a lokacin a garin madina akwai banu ƙuraiza akwai banu kainuka akwai banu nabi yahudawa ne to wannan aya tana magana a halin kitab da aka faɗa a nan ana magana a kan banu nabi domin su ne waɗanda suka yi alƙawari a cikin sallallahu alaihi wasallam akan ba za su yaƙe shi ba shi ba ba zai yaƙe su ba kuma ba za su haɗa kai a yaƙe shi ba suka saba wannan alƙawari wanda al'adar yahudawa ce mutane ne da la a yi mana lahu ba su da alkawari da aka suka saba wannan alkawari wanda wannan ya jawo annabi sallallahu alaihi wa sallam da umarnin Allah aka ce ya kore su daga cikin garin Madina lokacin da aka kore su aka fatattake su daga garin Madina to sai suka rabu gida biyu wasu sai suka yi Khaibar wasu sai suka tafi Sham abin wasu sai suka tafi haibar wasu daga cikin su sai suka tafi ainuwa da sha to sai Allah ta Allah yake babu labarin abin da yawa yace shine wanda ya fitar da kafirai daga cikin ahlul kitab min diyarihim daga cikin gidan da dinsu li awwal hashr a farkon tara kaga shi al-hashr da gadi akwai al-hashr da aka yi musu wanda wasu suka taru a haibar wasu kuma suka tafi ainuwa to ina sha suka taru a nan to akwai kuma mahashar na biyu wanda shi ne wanda za a yi na kowa da kowa zai yi zama shi ne mahashar na biyu ke da wancan mahashar na farko na iya su wanda zai da suka je suka tare suka taru a sha to akwai kuma mahashar na biyu wanda shi kuma gaba ɗaya ba su kaɗai ba dukkan halitta za su taru a wannan gudu Allah ta ala ce ma ba na kuma ya kawo ba su taɓa yin tsammanin za su taru ba ba su taɓa zato cewa za su wuce daga cikin wannan yanki na Madina wa qannu annahum mani'atukum usuluhum min Allah su sun yi zato amma sun yi zato annahum cewa su mani'atukum usuluhum gano wanda ta kewaye inda suke za ta tsare su za ta hana su min Allah daga azabar Allah suna tunanin kamar gurin da suke ba su taɓa tunanin za su ba a zo a cin musu har a ƙarfin fara ce kamar cikin garin Madina ba saboda suna ganin suna da wani kariya suna da wani shiri da wani tanadi Allah madaukakin sarki ce wa qalu annahum mani'atun rusuluhum min Allah sun yi zato sun yi tsammanin rusuluhum gine-ginen su dogaye waɗanda suke ciki za su hana min Allah wato azabar Allah da ciro fa atahum Allah min haythu lam yahtasib sai al'amarin ubangiji ya je musu ta inda ba su yi tsammani ba وكتب في قلوبهم الرعب الله تعالى يجيب فرقتي لصوم أسلم كافرين يقلبون بيوتهم سكتين ظلمون زليلا يسو بأيديهم لأن يسو وأيدي المؤمنين لهم أن يموت الله تعالى يأفضل يسو وجنبهم زليلا يسو دسو سكشاو على السريع sannan Allah ya amfani da mummine su suna hutawa mummine suna hutawa domin lokacin da aka yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su wuce an ba su dama su je duk abin da raƙumi zai ke ɗauka su ɗauka da haka su ɓalla mutane su cire ainihin wundu su ɗauki kaza su ɓaske kaza da kansu da inda farkon bikinin suna zazzago wasu abubuwa da suke so lallai su tsora a kan raƙon su su kuri abin da raƙumi ba zai iya ɗauka ba dole su su bashi amma dukkan abin da su ta ɗauka a ba su wannan damar aka ba su wani wa'ayi a ce lalle su taɗi bar a ɗage wasu cikin wannan yanki na mutum da haka ke zama wata kan su zo sun yi jin sun inganta sun sa wunduna sun sa ƙofofi masu masu kima sun sa ka zama ka zama ko sun mutu da rubu sa abin da suka mutu da shi Allah ta lafi da kuri yi da kuri Allah ya amfani da su kawai wajen rusa gine-ginen nasu wa'ayi da mutum sannan da ana yi mutum kuma suka yi da zaɓi da ya da suka mutu da kowa Allah maɗaukakin sarki ya ce ba a gani ya fi afa ku ɗauki izina wanda ya fi makamta masiya wa an samu da yin hindu abin da muke bukata a nan wato shi ne ne awwalin hashi shi ne maganar shari'a ne da zama da ya kama da wannan aya wa an samu da yin hindu kuje da rabbi ya zama an an karɓo daga samura da yin hindu Allah ya ƙara masa yadda annan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kare ya nuna فقال صلى الله عليه وسلم الى الشرع انكم تحشرون الى بيت المقدس ثم تجتمعون يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم يشي انكم حقيقه تحشرون ذا اشاره الى بيت المقدس سوى بيت المقدس daga bait al-maqdis kuma sai a tsada wannan kasa ta sham ko wannan gari na sham ko wata shari'una يوم القيامة الذي تقوم تعاون الشيئين وتو وجمع شر وجعل ذلك رانا الله رانا شر القيامة ولا نبي من السماء والزواج إسلام الآخر وانا كان كده ان ولا بورن دلاي تعالوا آية كم كانت سورة الحشر كان ده مع سورة سورة سورة الحشر وتعرف انا بدأ أكلت in ka koma ka duba malaman tafsir da wanda tafsir da suke a kan wannan za a ga sun kawo kisar abin da ya faru da barin madin kuma suka alaƙanta wannan aya da taron mahashi suka ce inda ya gudawa suka gudu wanda suka fi sha to nan ne wajen da za a yi taron mahashi sannan da kuma hadisin da zai sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya tabbatar da haka abu na biyu sifatun nasu bil mahashi yaya mutane za su waye gari za su kasance a wannan rana ta mashi rana ta ruwa ne yuksharu nasu hufatan uratan dula za a tashi mutane ne za a tara su a wannan ƙasar sham hufatan ba ta kani uratan ba ta yi sa gullan ba ta ce kowa ya aka haife shi da farko da nuba aka zai ba kakanni ba ayatawa kowa kuma kaciya da za ta koma a mai da suka bayar da kaciya ma'ana zai za a koma kowa da fata za ta yi da za shi duba ka'idar Allah sai an dawo da mu kamar yadda aka halice ma kada farko tana da haka ina ta kalmar za su kasance Allah wa ba ta kalli ba wanda za ta yi ta ko ba ta yi annabawa da manzanni da bayan Allah duk gaba daya sauran mararrun da ba ne sakani ana shiga ba ta wara a tasu ɗin ka ba zai yi kyau ta yi kyau ne ka da sauki da sannan da silima da takalmin roba da kyaji duka babu a fahimta sannan kuma ainihin wato ƙwata ba ta yana ba ta mara ba da mara ba ji ba jiya ba jallabiya ba kwas duk babu su amurka haka mutum zai kamar yadda ya zo ya hana ne na shahararren sannan gurnan gurnan shi ne zai da masu ba ka ce kufatan غير متلبين عراة غير لابثين غرلا غير مختومين shi ne fasarar hubatan hubatan gulla hubatan ghayra mutalaqqin ba hubatan ghayra labidi ba kayan sa gullan ghayra makhdumi ba kaciya فكما أن الإنسان يولد حاكم عالم أقبل وكذلك يوعى كما أن مسلم yunan aka haife shi hafi ba ta kare ari rara ba ta bari azrala ba kaciya ba ka zani ka yi ba aka za a zaka da shi a wannan ba mata ba maza kowa manya da ya duk an zaka babu wanda ya amince kowa ya mutu Ali ibn Abbas radiyallahu anhu an karɓo daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara musu yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم محشورون للكم محشورون لا أتاركم وإذا أوانا ما شاء الله لا أتاركم وإذا حفاة قراة بنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتها كلمة فاتها ينسى ولا تشي سنقوم بها ثم قرأ فالذي النبي صلى الله عليه وسلم يكرر تولى قال يوم نطوي السماء كطي السجن للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا ظالمين الله تعالى يوم نطوي السماء أنا الدماغ لن تبي سما كطي السجن للكتب السجن على مسلم وغنغلون للأعمال a kan asiri wasu ce wa malaiku kamar yadda malaiku suke nan da sai alkutu ai almaktu abin da aka yi rubutu a ciki kamar yadda ake nan da sai abin da ake aka yi rubutu a ciki ko kamar ainihin wato kaɗai ne sijili da gudu kamar yadda ainihin wato mai rubutu bayan ya gama rubutu ke nan da sai gama in ka karga shi a nan da nisa nan da nisa mutum ya haka za a nan da sama wannan da cikin matakan sama da yadda za a yi masa da ita ma za ka ji za ka ji ayoyin ba cin karo suke ba halayya ce da wuraren daban daban kamar yadda kafin ne muku shara zuwa da duwa ko za ka dinga jin su ma ham za su zama kaza su zama kaza su zama kaza ba cin karo ba matakan ne matakin farko su zama kaza daga nan su zama kaza daga nan karshe kuma su zama kaza to ita ma sama za ka ga akwai lokacin da za ki za ki ce akwai lokacin da za ki dace za a fiye da ita to ka yau kuma za a yau wa na tumi sama ran da za mu nannade sama a tsayin cikin da kudu kamar yadda ake nannade littafi Allah ta'ala ya ce kamar magana awwal khalqi nu'idu kamar yadda muka faru farkon halitta haka muke mayar da ita wa'adan alaina alƙawari da muka ɗauko wa kanmu ya ba wani bane ya ɗora wa Allah wannan alƙawari shi ya ɗauko wa kansa cewa zai sake dawo da ku kamar yadda ya ce wa kansa Allah ta ce inna musu Allah kunna fa'ilina mu fa'ilina masu aikata haka ba a bukatar shawararka ba a bukatar yadda ko kanka yadda Allah ta Allah ce zai sake dawo da mu kamar yadda ya ce ma karan farko kuma Allah ta Allah ce alƙawari ne mu muka ɗauka wa kanmu inna kunna fa'ilina kuma za mu wa awwalu man yusa dan abun babu su annabawa ma kanta ɗauka wa abu wanda su yi hula a wani rana. Allah ta'ala ya siffanta da wata irin sufa ce fa kowa abu ne duk wanda ke a ranar duk kowa zai yi wa Allah bakin bawa babu wani wanda shi kuma ba bawa Allah shi shi kaɗai ne da haka da yake za a tashi bufatar ƙorafin gurin da ka ɗauka ko wasu waɗanda su za a ɗan ji nauyin su a ce da hukumar za a yi a farkon wanda za a fara cewa da sa kaya ibrahim shi da mai awwal man yuqsa farkon wanda za a tufatar da shi kayansa yawmul qiyamah ranar qiyamah ibrahim alayhi salam hatta ibrahim alayhi salam ala musawara wa innahu annabi sallallahu alaihi wasallam ce yadda al'amari yake sai yujaku rijali min ummati za a zo da wasu mutane daga cikin al'umma ta فيؤخذ بهم بعد الشمال لا يهبط النبي صلى الله عليه وسلم في لا أقول وصل متعني بعد شيء الأمم الذي مسافوا الذي يسافوا عشان الأمة دا فيؤخذ بهم بعد الشمال لا يهبط فأقول annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai in ce ya rab ya ubangi ashabi sahabbai da ne wadanda wa yuqal ya ce innaka la tadri ma ahdathu ba'd kai baka san abin da suka fara ba bayan innahum su lam yazalu murtadina ala aqwalihim ba su kushe ba suna yin rigya suna komawa da baya a kan rigadigansu mundu fara a ta tun lokacin da ka rabu shi fa'ul kama qala al-abd salih annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai in fada kamar yadda bawan Allah nan salihi ya faɗa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم إذا أنت أردت بسوايك إن كان فأنت مستوسع إن كان يوسع أضاف فأولي يسير كمي بايك وإن تغفر له إن تتجافر كامل فإنك أنت العزيز كي العزيز الحكيم ومن الحكمة wata hadisin musamman da ya gaba yukhadu min ashabi ya ko yukhadu min ashabi rijali ذات اليمين وذات الشمال أي إلى جانب اليمين وإلى جانب الشمال سوء الأخي ذات الشمال بسوء الله مسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يزادن رجال الأرحم به korar wasu mutane ana fatattaka su daga tafki na kamar zuwa ibrahim zuwan kamar yadda ake kore na kuyi wanda ya bashi unadihim ina kiran su ala halumma ku yi wannan haka ba ku ya rabu ashabi ci ya ubangiji wa'annan fa sahabbai nan ai haulai ashabi wa li ahmad wa tabarani min hadith abi bakr tarfa'ahu ليردن على الحوض رجال ممن سلبني ورآني وصلب المحاضرة yace za a koro wasu daga cikin tafkina wasu mutane daga cikin waɗanda suka fi hafaina ne sun gani wa sarar muhammad wa littabaran min hadith abi darda na abu qala qala al hafiz innahum lam yazalu murtaddin ala aqadihim منذ فارقتهم هذا بيان لقوله ما أحدثوا بعدك قال النووي هذا مما اختلف العلماء في المراد على اقوال وانا حديث هنا يكون حديث عندما لم يشكر تتسمع كمدى معنسى ومنكر حديث سن مغربي daga cikin maganganun da suka tafi annal murada bihi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan al-munafiquna wal murtaduna munafikai da kuma waɗanda bayan ya mutu suka yi da su wanke magana ويجوز أن يحشروا بالمرة والتعجيل ويناديهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيما التي عليه فيقال ليس هؤلاء ممن وعدت بهم إن هؤلاء بدلوا بعدك أي لم يعودوا حتى لم يعودوا على ما ظهر من إسلامهم أقصد النبي صلى الله عليه وسلم على وانا حديث شيء وإن متى منافقين kuma da waɗanda suka yi riga kuma za su zo da a tahji wannan alamar alwalatin da sun yi النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الى بلد الامه فان امتي يدعون يوم القيامه كل المحجلين من قتل الوضوء ko to kai kuma zai gada al'umma su ai ne malamu alwala ko da kai ne su wanda su ake sallah suna alwala amma da wannan hasken nasu amma kuma hasken nasu ba da amfani bane da haka zai gane su ta hanyar wannan alamomin alwala ta da haka ya gane hakuri su da ya suna cikin mutane na al'umma ta ne amma sai a ba shi amsa a ce inna haula ibaddalu ma waɗannan sun canza addini akan abin da ka basu ba akan su suka ba ba akan su suka ba wannan ai lam ya mutu ala ma fara min islami ba su mutu ba akan abin da ya bayyana na musulunci duk da cewa a koyi munafikai ne amma a zahiri sun nuna musulmi ne to da ƙarshe ba ba su mutu ba akan abin da ya bayyana na musulunci wannan haka wasu malaman suka fassara shi ba da ashab da ake yi a nan su ne sahabban annabi waɗanda suke amma a zahiri ga su da shi sahabbai shi da su ake ake sallah da su ake abin kamar yadda kun sani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma wani da su ake mu'amala za su shigo a sallah da su za su tafi ayyuka to sai dai kawai suna tsoron zuwa jihadin jirgi sun san muguwar akida su da mugun nufin su kasu da aka shiga akan wannan halin duk da kwalloli wa'anda Allah ya tura asirin su ya tura wa'anda Allah ya tura asirin su ba su suka dinga shiga rigar addini suka aka shiga wannan shiga ina fatan gani ma'ana ta biyu suka ce an da lura من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده فيناديه النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن عليهم سيما الوضوء لما كان يعرفه ولما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته الإسلامية فيقال ارتدوا معنا قول النبي مسكتي أبن لكن في هذا الشيء وتتكفل في عذاب النبي صلى الله عليه وسلم yana tare da su ya san su abokan su da musu sannan sun yi rida ba da bayan da aka sai gansu ko da babu wannan alamar alwala sun da sun ga sun ga wata alamar ta ta alwala a gansu amma shi shi ya san cewa a fuska ya san cewa su yi zamani a ya yi zamani da su kuma ya san samu zan su na ainihin wato wanda suka musulunta amma sun yi da bayan sa da aka ce a bashi amsa ce irkar bi ma'ana sun yi da bayan kawo duniya wal qur'ani qawli lahu innal murad abinda ake nufi da ashab ay ashabul ma'asi wal kaba'ir ana nufin ashabul ma'asi masu sabo wal kaba'ir da waɗanda suka yi kaba'ir alladina ma fi ala tauhid wanda suka mutu akan tauhidi wa ashabul bid'i da kuma ma abuta bid'o'i alladina lam yakhruju bi bid'atihim al islam wa da bid'a suka fitar da su daga musulunci ba akwai bid'a kala kala ce akwai wanda bid'a ce da fitar da mutum daga musulunci akwai kuma wanda dan bid'a za a dinga mu'amalar su amma bai wanda bid'a ta saba kai ta fitar da su daga musulunci ba to irin ta wa ala hadha al-qawl لا يقوم بهؤلاء الذين يزادون في النار بل يجوز ان يزادوا عقوبه لهم in mun ɗauki wannan ƙauye na uku to ba za mu ce dan wuta bai kai tsaye sai dai mu ce kawai an hana su sha wannan tafkin da alkausa don uba a kan irin abin da suka yi na bid'a sabanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a nan duniya ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى ان تجمع الله يجيك رسل وسرعه في سمو الله الشمس Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshen hadisin ya kawo ayar in tu'adibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim karan ka dauki iya gaba la yazalu mutaqina ala aqadihim منذ barakahum ka ga wannan sun take sun take hanya ce akwai ta to sai ka dauko ɗaya daga cikin akawalin da malamai suka kenan suna daga cikin waɗanda da suna musulunci amma bayan annabi ya mutu suna suka yarda ai mun san lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da yadda Abu Bakar ba ya yi ba sun gaba ba a wanda ba su dawo ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wasu kace to in da ma ko addini nan tun da Annabi ba duniya su ba su da shi wasu suka ce sun yi da ba da ka sai da Abu Bakar farkon aikin da yake ne yace sai ya ya musu su dawo to kira wani wajen ayatun shi bai dawo a kashe shi kaga zai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi a matsayin ya yi imani da shi amma bayan ya bar duniya ya san da abin da ya sa ne wannan dogon bayanin gaskiya shi a suna ji wannan hadisi ya zama musu hujja wajen cewa ai ga annabi ma ya ce sahabban su sun yarda dan haka sai su wawwaro waɗanda suka sana su su ne yanzu ka ko a hakan ka ɗauke shi da wani ba ka ɗauki nan da an jira da tashin alƙiyama za a gane su waye suka mutu akan addini su waye suka yarda sannan kuma rayuwarsu da suka yi a nan da tarihin ne ya zo wani da cikin ai mun san cewa iya wannan bayani ta sila ingantacciya da ta mana gara da su haɓar wannan sallallahu alaihi wasallam kuma ta kai imani domin abin da ya wasu a kai sun dora sun ci gaba da yaɗa addini sun ci gaba mun duk tarihin su ai ba koyi ne bane wannan kuma sai wanda kila suke je mu je mu ko kauyawa ko wani munafukai wanda dama kaza kaza kaza to wayannan in har za ka fassara ilimi sai dai aiki a kansu an fahimta sabida da kawo suka wani sun girma wannan hadisi to annabi sallallahu alaihi wasallam da haka shi ne hujja suka cewa sai ta ka gairi ka ne ta kuma gairi ka waye gairi ka sahabbai da sun gairi sai wakila illa mutta wakila illa qaba wakila illa kisa wani gari wani wani da yake sun je wai kawai sai aka farko da iraki to sai da suke suka je ba a kanar juma'a ba a zuwa ruwa kuma da ba mutum duk wanda ya kashe su yana zuwa sallar juma'a yana zuwa ne ya kuma gida ya sa su ba su yarda da juma'a ba sai masu yaro kada ka ji musu ba su juma'a ba su kuma wajibi ba sai masu yaro wanda ya shi ko ko wani ko an fahimta ba ma yi wanda ba karanta ko fahimta ko saboda haka a wannan sai ya zama to aka aka ga to so ake kuma malamai ana so ana ana so a tallata musu wannan addini tun da musu fahimta da farko su aka ce musu wannan ake musu shawiri da za a yi shi dalilin da yasa ba ba yi juma'a ba amma ta ka dauke su aka yi su wani sai wanda su kuma ana yin tafiya da juma'a to abu bari ne ya shi ne mai hudubar yana yana hudubar shi ne yana yi kuma sai fushi da kuka sai har ɗayan yake dan suka haɗa ido da ɗayan yana ganin kamar tsamar imani a ga mutanen da suna kuma suna kuka a kan iya ne bayan ya gama kuka wato ne shi irkan da sahaba kulluhu wa qila lillah sitta wa qila lillah sab'a wa qila lillah tis'a wa ya kara nan kawai duk rabuwar ba har kila kila duk gaba ɗaya to ƙarshen kaurin shi kuta da gaskiya na fata gani na sa ku da wani kuɗi na ɗin dogon bayani kan wannan to ka ga mun fahimci irka lam ya zalu tadbiya to za ka ɗauki ɗaya daga cikin akawa da zamu da kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su zo su yarda ba wani haske da za su zo da shi Allah mun fahimta mutum da ba wani haske da za su zo da shi na na walaya akai abin da ya zo hayyaci a kan wannan ya kawo lokacin kafin da duniya suna musulunci mutum ya gaba ya wasu kuma muna tarihi duniya tarihi ta tabbatar bayan annabi ya bar duniya wasu sun yi sa a sai na bakar ya yarda ko wasu sun dawo wasu sun dawo ba wasu kuma an kaje su a kan rubuta a da za su tashi a ranar tashi a kama hankali an bai da ga wannan shi Allah ya sa ya samu da shi in kuma mun ɗauka cewa a innaka la tadri ma ahadatu ba'da ba mu dauki magana da duka ba shi ma a cikin akwai malamai ke nan innakum ko innaka la tadri ma ahadatu ba'da da abu ruwa da zuwa ba zo da magana da duka ba mun ka zuwa da shi kuma sai ka sai ka fassara shi ma'anar akan ko ne ka ce ashabul ma'asi wal kaba'i ko ahlul bid'ah to su kuma wa'annan su ne ƙarshen hadisin ke magana akan cewa waɗanda su kuma sun bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun bar wasu da dama sun sunnar annabi sun yi kuma bid'a da take gaba da ibada annabi ya raye sunnar sa ya bar duniya to su ko waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sunna kan sunna ya bar ba kan sunna amma bayan ya bar duniya su kuma sun kirkiro wasu abubuwa waɗanda ba annabi ya koyar da su ba da yanzu kuma bid'a su ba kai ka fitar da su daga cikin musulunci ba za ka ba ka cikin annabi ne kun fahimta domin sun zama ba sa cikin almutafi ne yanzu suna ƙarƙashin mushiya suna ƙarƙashin ganin damar Allah to Allah ya ga ya ga mun kawo ya ga mai musu azaba saboda sun kirkiri bid'a ko ne ce bid'a ba su da su da cewa hadisi shi yasa ƙarshen hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in tu'adibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yanzu wanda ya yarda ya bar addini a wannan ayatu na ba ga kuma yanzu وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة ذلا فقالت عائشة رضي الله عنها فكيف بالعورات قال لكل امرئ يومئذ شغل يغني an karbo da umar nuni da aisha da ya kara ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tashi mutane ranar alkiyama ba takalma ba su zarasawa kuma da duba na na aisha sun san bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ce to yaya za a yi da al'aura ya tsare shi a rasulullah ka kuma wannan ba bambanci aka yi wa mata da wannan ba da iyaye da gagaye da mata da jikoki da su taɓa kunne da kakanni da malamai da jami'ai da shugabanni da talakawa kowa ba yana zo kuma kowa ba da gaya yadda kaga tashi yadda kaga aikin da shi ka ji ake hannu za a ga duk wani da kake ganin suna da wahala ga yana da za a ga yana mu kowa za a ga da kwayoyin ya ya ya kawo sani ya kuma ya mutane ba wani wanda suke da kafai da su za a ce shi ne sa kayan da na al'ada ya yanke da su kowa sai ya sa farin jihadi ya kuma ta hudu to ran tashi da kiyama ba ba da mutum ai su kai na ne nan ko kuma a'a ai kaza ba kowa yana da wani a kai wani shi sa da na shi su su su ya su la to yaya zai ci kuma qala Allah ya ce da kulli mutum ne da kulli mutum yau mai kowane mutum a wannan ranar sha'ar yau ne tashi tashi shi kowa tashi tashi ba da wani ka gane ma wannan waye a kusa da kai a shi ne kana shiru ba an ce annabi isa cewa ke ni ba ta da nake ba ni ta kai na kawai ce annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim shi ma zai ce nafi nafi nafi ni ba ma na kawai ne ya ce wa na na falla shi amma da aka ce annabi isa ya ce maryam ba zan tambaya ba zan ce tana ina ina halin da ke ni kawai kaina a ranar ta fitar muka da wani na wani wane ya kusa da wani wani wani wani wani musa ba da kuma ba wannan ba za ka iya gane wani kusa da kai ana wani ake da ranar yasa ba wani shiri yawancin wanda muke yi game da wannan halar ji muke kamar shafa labarin sun yi ake gaya mana ne jin da kai ne kafa a tani amma ka kan na kuma yanayin yadda mutane suke gaskiya na a gaba kowa mana yake iski da yake shi sirri da wannan halar sun da ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce Aisha wannan wannan ranar ba kowace a ji wajen annaba ka ji ka ga su ne ba su ne ba al-muqarrabun sun yi kusantar Allah amma sun fi da raunin ne. To wannan game da jikirar game da ainihin sifatun nan ba ka sifar da mutane za su tashi a tashi wani kiyama ba kaya ba kakanni da rufa ko sai kuma fuskoki yaya fuskokin mutane za su kasance a wannan ranar abu na biyu kenan alwudu fuskoki qala ta'ala وبنجي تعالى وعنت وجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما yace fuskoki sun kasan ba ta ga hanci ba niwa ne ba mutuwa ne ba mu alatin wutu fuskoki sun kaskanta lil hajji ga ubangiji rayayye da baya zuwa al qayyum tsayayye da baya wuce wa qad khaba man hamala ظلما wannan ranar duk wanda ya ta banza da shi ya wa Allah da shi ya kare a rana ce da aka kawo wannan mizanin babu wanda zai san in ya haɗa wani ya musu tsari dabbobi da ba a haifo musu wannan ba ba a haifo musu tsari ba amma sai musu tsari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dabbar da suke da kaho ta soki mara kaho ranar tashin kiyama sai a rama sai an yi ramuwa dabba duk da da shi cewa ba da kuma musu rama cewa ya kulun kafin ya rage ni kun tuwa daga shi ba ba a shiga a da su a rayuwa ba iya rayuwar kenan wanda suna da kawo ta zama da kawo ta soke ita ma Allah ta ala ta yi ta fara dan haka wa qad khaba man hawala dhulma wanda ya zalunci kansa ko ya zalunci wani bawa su bayan Allah kuma bai warware wa kansa wannan zalunci bai da ranar tashin kiyama da kuma wannan zalunci Allah ta'ala ya ce a gaya wa ta da kawo tabbas ya tashi Allah ta'ala ya tsare mu sai ay ballat wa khada'at ma'ana anat wudu anat ay ballat wa khada'at fuskokin sun kaskanta sun rusuna wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne yanayin fuskokin shi kuma sufar fuskokin annuri ko rashin annuri haske ko rashin haske shi kuma a can wani mai wani fuskar amma dai fuskoki a ranar ba mai iya kada kanta ba mai iya kada kanta wannan shi zai ce mummuni ba a rashin hukuku da shi kai ya ci da mutane suka wannan ranar al'abusa abu na uku ne idanu قال تعالى بجد تعالى حر صفر إلى المتعلم بمكة وسيد القيامة تذكي إلى أن ذلك كتب على الشروط إلى إذا بالنص من شهادة قال تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر الله تعالى خش عن أبصارهم يعني قالوا خش عن أبصارهم أبصارهم خشعة وإذا نصر كهتنفتون يخرجون من الأجلاء سنة قوة الأهرور كأنهم جيران منتشر كي كاتي قارين منتشر وأن الكون كون ينفذ كون ينفذ ذات الهدوء وده ما حشر بشي كون ينفذ بشي كما نسا بايع دعوة دعوة يوم يخرج من شيء من الأجلاء daga kaburburan kowa da ya kun kasa ta kulle da shi ya kuma kuma za ga inda ake aka ce za a taru ba sai an ce masu can gurin bane kawai can gurin nan da aka mutane ruwan mai ba wanda ya yi da an yi da duk kuma ba haɗa ɗaya ba wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce fa idza bari al basar idan ganin ya dimauci ne mara al basar idan gani ya dimauci idan gani ya raurawa أي اضطربت وجعلت العين من الخوف إذا أبو مسلم شقتا واحدة ما أو كوتا وقال تعالى وبني تعالى يكتب ووجوه فقلوب يومئذ واجبة وشيك قال أبصارها خاشعة وفي مكان الجنة إن تطيع يا قلوب يومئذ واجبة ومحل الشاهد اللي يقول وذكر آية النظام أبصارها خاشعة الله تعالى قلوب زكاة يومئذ أو الرزق واجبة أي مضطربة سريعة الحرقان وسنة روضة سريعة الحرقان زوجيوني سنة كون بقى با با با سريعة الحرقان tana bugawa da ƙarfi kuma da hankali haka zukatan mutane su yi tsoro abu sawu ha idanun mutane ba ana ce kashi a kaskantattu za su ahwalu da umman abu na gaba sai halayyar mutane gaba ɗaya yu'raduna saffan za dai a fito daga baki ɗaya halayya gaba ɗaya mutane za a fito da su saffan sahu wasu malamai suka ce sahu ɗaya da mala'iku da aljanu da mutane sahu ɗaya sahu ɗaya wasu kuma suka ce sahu sahu an bayyana wasu suka ce sahu sahu saboda Allah malaukakin sarki ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffan da wannan wasu suka ce shine ko sahun malaiku daban sahun annabawa a sahun mutane daban sahun aljanu daban amma sahun sahun wasu kuma suka ce a sahun ne ne kan saboda wannan ayar da zamu karanta wa qulu ala rabbika an bujuro da su ala rabbika gaban ubangijinka sabban sahun daya Allah ta'ala ya ce da ban ciki turuna hakika ga su zo mana sun ce ba za su zo sun ce ba a yi wani rana sun ce ba a shi ba a ta'ala ce da kan ji ito muna ga su kuma tabbas da su zo mana kama kalakana ko awwal mara kamar yadda muka halice ku a kara farko ba kaya ba takalmi ba kaciya ga shi kuma kun sake dawo mana بل زعمتم بل زعمتم أي سرية أبوش سنة ريعة سنة شوى أن لم نجعل له موعدا ما هو نوكس إلى الأقوال المسلمة أنا أتاك بين مرتبين وأن المسكين سوى الله أتاك بين لأن تعالى كتابا بل زعمتم أي سرية أن لن نجعل له موعدا شراوي ولا مسلم يموت وملوك إلى الله sannan wanda ke da kaga halayyar mutane shi ya san ba wai a wani duk wannan birgishin da ake shi ba duk wannan tashin hankali da ake shi kaka ɗauka wannan da aka ce yau ya san duk da lalata kira'an ka ala ko kuma ka ala jarabin mutashi ba ka ɗauka a gaban Allah ba ga rawa saboda an nutsu ba an nutsu ko dai ka ce sun ba wanda za ka shi ya wasu da sau ko ga mutane a hausare ko a hausare sau to ana iya tattauna ana iya magana ba da ce la ya ta kallon yanzu ko na kusa da kai ba za ka iya ɗan kuskus da shi ba shi ma mataki mataki akwai wurin da za ka ji Allah ya ce ana magana akwai wurin da za ka ji ana magana da kasa kasa akwai wurin da ba a magana shi ma mataki mataki hali hali yanzu kaga a nan bayan da zamu karanta la ya kana kubur da ba amma yawma idin yattabi'una ad-da'iya la iwada la wa khasha'at al-aswat lir-rahman wa la tasma'u illa hamsa Allah ta'ala ce yawma idin wani yini ne wata rana ce yattabi'una ad-da'iya da za su bi mai kira ko sauki za su bi ko kowa inda sauki ne da yake haifar لا نعي ولا لا بعضهم يتقنع يكوتي يكركس من الدوام والباب يولي يقول الناس حين يتبعون الداعية فيهم صوتي بالشرع أتوا أتوا لا نعي ولا لا ما كانوا يريدون ذات قومي ككركس يولي وخشعت الأصوات للرحمن صوت صوتك مبنجلون سمكا أنت لو أبيني لبعض فلا تسمع بعض كل الكيس إلا همسة في الصوت الخفيف في الخمس شيء فلا تسمع إلا همسة هذا أولا ما يجب kafin a daga samun gida ce amma dai da wannan kuskuskun to ana iya wannan kenan amma a sautin kafi za ka ji mai inda wani kusa da shi zai ji mai cewa عقيدة وقال تعالى والذي تعالى هذا يوم لا يسبقون ولا يغضب لهم فيعتذرون الله رب جل جلاله وسورة الحمد لله جميعا تكعب وتكون أكعب وتكون ما يمسك مصر فلا تسمعوا إلا همسة فلا المفروض تكفير فقط Okay, ta illa waktu ada siapa waktu lagi waktu ada belum bisa kamu belum nabung dengan apa boleh lagi lawan apa jadi yang jadi kau jadi tidak wah apa bos siapa semua waktu dengan illa amsan siapa wasu suka ce in da sautin haɗe yawan sautin kasa wasu ma da mutum da su za a iya kai su ma ala ta zuwa wa illa amsa sai ba yana kasa kasa kuma sai ya ƙara tafiya kawai Ubangiji ta Allah ce ha zai wula ya wannan wani yini ne da layar da tura ba za su ba magana. Wala yi muhammadu lahu ko ba ma za a yi musu izini ba ba ya asali zuwa da suna kawo hanzari. Ba ke zan mutanen da yanayin ilimi hawa hawa a kowace ba magana ko ba ma a ba ba ma a ba su izini ba da zai wannan da Allah ya zai ya zai abu ne ta da ba mu ba shi ne ba wala yi uban rabu ba za a yi musu izini ba yi magana ba ya asa da yin haƙallantana sakamakon ba su izini su magana ta kawo wanda wa ahyanan wani lokaci da ake yanzu ka ɗauki wannan ayoyi bayan malam ya kawo su akan ba magana akwai matakin da ba da haka idan fala ta so illa hamsa ma da aka fasar da malamai da duk sai ka iya kafa kuma kai kai aya ta biyu ha ko wala ne su da rana ce da ba za su magana ba wala ne ku bar lahu ba za a yi musu ne ba ya ce su ma da za su kawo kuzuri ko su kawo wani ne a yaran ba da ce sai kuma wani lokaci da kan lahu suna iya magana aya ta ubangiji ta ala ya ce yau yaqulu al-insaanu yawma idhin ayna al-maqar mutum zai faɗa a wannan ranar ya ce ainihin mafar ina wata gudu ya ma'ashar da jini walƙin jinin sa'adu an tankudu min afdali samawati wal ardi faqudu la tankudu min illa bismillah kuma ce mun bayyana an bi abba ko bai kawai ya ba da ba kawai يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات سالنا تعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اعطاء السماوات والارض فانفذوا اقول لذا اقول لا تنفذون الا بسلطان وشيء لما لا يسوى مسلم زي شهادة يرعبوا يدعوا مسلم زي ريقا يمكن وعلى إلا فقط يقول الإنسان لا تمكن لنا ولا يوم ولا أين المقر يدل على أنهم يتكلمون ولا يتكلمون عشتنا وغيرها فكيف يتكلمون ولا يتكلمون يا آية الكتاب كما تشوفوا كده فكيف يتكلمون ساعة تسمع وغيرها ولا يتكلمون ماذا وغيرها هذا يوم لا يكون ولا ينظر له فيعتذرون يقول الانسان يومئذ اين البصر كان يصيب الله فيعتذرون القران لا يصيب وهذا لحسب اختلاف الاوضاع والبيان ليس لديه برهان يا من بلغ الاوضاع جمع الموضوع هذا ليس لديه والنمو ممكن او النمو يعني لا تمسك برهان dan wahara wannan ayoyi ba su da musu ba ana yi maka magana ne da ka da ikhtilafin awza fa yawmul qiyamah tawil ka sani ba la al qiyamah fa yini ne fa mai kawo yawmul tawil wa hiya mawqifun yatakallamuna wa fi mawqifin wa qum wa fi mawqifin yatakallamuna wa fi mawqifin yusmitun ba da a wani gurin ana ba su dama su magana a wani gurin kuma musulmi suna da aka inda ka dace ba su yi magana inda ba a ce su ma ba su dama su magana a nan shi kan da kowa ba ne kan a gurin da kuma aka ce su magana su to a nan da za ka ɗan da wani ya ce wa kaza wani ya ce kaza ko mutane suna magana wallahu ya ku ubangiji da ala ya ce yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقول الروح على نبدأ الروح ملائكة يقول ذكر والملائكة بصورة ملائكة صفا لا يتكلمون بهم يبكى إلا من أذن له الرحمن سيقول يبني لها ما يوزع إذن وقال صوابا da yi magana a ga kenan a shi akwai lokacin ake magana amma maganar ce ma an ba da inda da mai magana fa in ba su kalam min al-qalb yawm al-qiyamah tabi'un ko tabaqun bi idnillahi lahu ashe tabbatar da maganar da halitta za su yi ranar al-qiyama wanda yana biye da izinin da Allah yake musu ونبيه في الحالة التي لم يؤمن بها sannan inda kaji an kore ba a magana a wato a nan kuma a wajen da Allah bai ba su izinin su magana ba haka inda Allah ya ba da izinin ai magana ana magana inda bai ba da izinin ai magana ba ba a magana ba haka halin ne duk halayyar su zuwa da rana wannan mun ji halayyar mutane yanayin ya nuna idanuwa su zai fara ba mai iya cewa ka tafi sauke sai in an ba shi ونجرى ذهول الناس وخوفهم وخلعهم ذهول الناس وشغلتوار متعني وخوفهم بصورة متعني وخلعهم بفرجة متعني قال تعالى وبين تعالى لا من لا صدق ربكم يا أبو مجاهد اتقوا ربكم كجزوا ربكم ويجزوا تحير كأي كاشد بوجا تحير كما تدعى تحير كوش وربوا لها إن زلزلة الساعة شيء عظيم lallai girgizar nan ta asa'a lokacin tashin alƙiyama shay'un azimun wani al'amari ne mai girman gaske malamai sun ƙaru juna sani game da inda zanzara ta sa'a nan yaushe ne domin an ce idan sun gilatin abu zalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربها أوحاها وهو لو تكتب كمنتشر القيامة wasu kuma suka ce bayan tashin kiyama waɗanda suka ce kafin tashin kiyama shi ne suka hujja da ke za zulzila da abu zilzala وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها قدرة مثلا لا تجد الأرض فهو تعبان لا إكرام وسيزيدون يقال وقال وسبحان الله وتسعى إن زلزلة الساعة شيء عظيم والذي قوله بايع أن تعش لو تدعي تعبوه تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها فلا تتجدع ولا وتذهل كل مرضعة عما أرضعت على كلمة ظهور الناس كم وكذوب سايشن يوم قبل ظهور الناس وخوفه وهلعه قال كلمة ظهور الإنسان يوم ترونها تذهب كل مرضعة أما أرضعت وفي ذلك لا تجد كل مرضعة تلك من شاهد نونه قوى التي شاهد نونه باب ود كونا أنت سبب قوى باب من توسعين أنت سبب قوى فأما أن ذلك أنت ترانا تابا بلد ربونا الله تعالى تذهب a yi tashigalu amma arba'a za ta shekarci ka manta da abin da ke shayarwa shi ta suka ce Allah ta'ala bai ce wato yau da rauna ta zaharu kullu murdi'in tana iya wa da ta shayarwa zuwa ta shayarwa amma murdi'ati wanda tana shayarwa amma za ta manta da zancen Allah ta yanzu ba ta magana da ba ɗan ta ɗan jariri da kuma ne da uwa ta da amma Allah ta'ala ya sukanta ranar da uwa za ta mace kan ta ma dan jariri ne ke shan wato shi ba kusa kwata ce nan kalli wannan ranar har jariri mutu ta shi ba za ku ga sani tazhal kullu murdi'atin amma duk wata mai shayarwa to a wannan ranar za ta shekantu gaba da abin da ke shayarwa wata ba kullu ba ta hamdu da hamdaha tun mai ciki ta tare da su wadda lokacin su tsoro ne kawai da ta yi barci da tashi matsalin wannan rana ba wai sai lokacin haihuwa da zai shi ne wata ba kullu za ta hamle hamla wata rana ta su kara ana ta'ala ce za a ga mutane su kara suna baye suna tambe suna karamciya suna karo taranna ta sakaranan wa ma sharibu fanda kamar yadda mai malama ya faɗa sai ka mutane suna kama yin kuma ke baki da kamar shi da fanda su shaida shi ne Allah ta ala ce wa taran nan da sukara kuma da mutane suna maye wa ma mu bi sukara ko ba kai ba da shi walakin azabu la shi Allah ya azaba Allah ya kawai Allah ya Allah ya kawai da shi فهي كانت الأم المرضعة فليس لم هرقوا بشاعرها وهي أحرص ما يكون على ولدها تتقوى عن أنت تنهل عن عنه لا تشكلتك ولد أنت فغيرها ليبالي أولى فولد وأقوى وكما شيء يبالي ya fi mutum ya kantuma da wasu abubuwa ya manta da yake ciki in har kuwa a matsayinta na wanda sai na kula ta da yake take kula da shi amma za ta manta da shi to wanda ba kuwa ba wanda kuma shi ba kuwa ba ne min babin aure wa in kana al-ibnu saghir alladhi lam yudhhib ba'd har dan yaro dan kankani wanda bai taba zurfi ba ya ka shi wanda yake hatta ya shi ku ariba kan da gefen kansa da shi ariba za da furfura an yawo dan kare da furfura yau kun yi ta almidada shi ma ana da suke sa almidada ƙananan yara dan ka furfura to manyan ba wata da furfura ya tura da yara da haka suke tsoro yawo يخاف من الروح حتى يشيب يشيب عارضه عارف ليه ما كان الله عليه وسلم وما بال الغيب من الله to ya kuma sauran mutane da yaro da bai taɓa laifi ba ba a fara rubuta mata ya yi ya yi kuri ɗan jari ɗan yaro karami bai fara yin zuri ba ta ta hankali shi ma ya shafi shi ya kan ni da kai na ka dora mana ɗan lokaci shine ma'ana kama ba shi ba ne ko ina kuma wani wanda ba shi yana ba minan na an ce da kiyayi sai mu tsaya da masu biyu kan da muka karanta ya zama biyar da shi ba wanda da ko da muka Allah ba da shi da haka ne ba na Allah ba da ta wani ba Allah ta'ala ya ba wasu ba Allah ta'ala ka ba mu ko yi shi ne da wani rana Allah dukkan wannan irin da tashi hankali da zai faru ranar tashi a kiyama Allah ka sanya wa da su wanda suke yi wa al'adar sha'awar da su